بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba sha ɗaya ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al miniftira'atis samawi al-dhal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمير الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا دا الخير كما عند مكساني وانا اللتافي نيدا كيس إمالي يكي ميدا مرتني الدكتور تجاني السماوي wani zindiki ne wanda ya rubuta littafi domin cin mutuncin sahabbai da 'yan ɗakin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. Waɗannan rubuce-rubuce nashi ba wai sun mahata da ta kaɗai ya rubuta ba, akwai la'akuna ma'as sadiqin kuma da izinin Allah muna nan zuwa kan shi. Sannan sai littafin Ahalus Sunna a Shi'a Home Ahalus Sunna, sannan sai littafin Fas'alu Ahalar Zikiri in kuntum la ta'lamun duk waɗannan littattafan wanda ya rubuta saboda cin mutuncin sahabbai da cin mutuncin 'yan ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da lalata duk wani abin da yake na addinin musulunci ne tun daga abin da ya shafi aqida abin da ya shafi ibadu abin da ya shafi hatta suluki komi ya biya gurɓata shi ba shi kaɗai ba akwai su da yawa waɗanda suke wannan ta'addancin ga addinin musulunci wanda ya zama wajibi ga malaman musulunci su tsayo wajen mai da martani ga waɗannan miyagun akidin tun kafin su samu gindin zama a cikin al'umma al'umma su yi tabannin waɗannan akidin a zo a mai da martani a kansu don mutane su fahimci inda aka sa mu gaba Allah madaukin sarki ya sa mu dace a cikin mabahath na hudu a cikin wannan littafi na uku Malam yana magana dangane da abin da ya shafi ɗan tsakura ma mutane bayanai 'yan taƙaitattu dangane da abin da ya shafi aƙidan 'yan shi'a don za a magana a kan shi tijjani a samawi sosai domin ya ce yanzu ne ya shiryu ma'ana da da yake bin addinin iyayen shi da kakannin shi na ɗariƙun sufaye bai shiri ba kun gano wannan da kyau ko? wanda kamar yadda Malam ya ambata mana a baya a cikin mukaddima cewa wannan littafi na sun mahata daidai taron dangi ne mun gane na wasu manya-manyan malamansu na shi'a na ƙasan iraki wanda dama ya ce ya kai ziyara ƙasan kuma ya haɗu da su har ma sun ba shi gudunmu wasu littattafai shi ne mala ya ce e taron dangi ne amma daga ƙarshe za ka zo ka ji irin shirman da dama shi'a aka sansa a kan shi an haɗa an rubuta abu wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo cin da ba haɗawa aka yi aka duba ba sai ga in an yi gaba to gaban na warware baya jima mun fahimci wannan da kyau ku duk maganganun haka aka gina su to anan malai yana ɗan ƙoƙarin tsakura mana wasu ɓangare ne na aƙidin shi a don musansu kuna fahimtar wannan wasu aƙidin mun riga mun yi bayanai sosai a kansu a cikin littafin as'ilatun qadar shababa shi'a ilal haq kun gano wannan da kyau ku to anan malam zai dan mana dan fur haka to kuma still ma anan dan kamar yadda na gaya muku cewa za a dan tattaba su ne sama domin in muka zo karatun da zamu yi na ash-shi'a al-isna ash-shari'a su'alun wa jawab to za a tattake maganganu sosai akai da littattafan su za a rika gabatowa ana karantawa kai tsaye Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mali ce rawar tusi an sadiq annahu qal muna kan bayani dangane da ƙidan taqiyya wanda ita ta mamaye mafi rinjayen addinin Shi'a kashi casa'in da tara na ƙidin 'yan shi'a suka ce taƙiyya ce in ma ba ka da taƙiyya to ba ka da addini in ba ka yin taƙiyya ka ɗauka da kai da fir'auna da ƙaruna da hamana da lamaru da ɗaya mun fahimci wannan da kyau ko domin suna cewa attaqiyyatu dini wa dini aba'i ai taqiya addini na ne kuma addinin iyaye na ne wa man la taqiyyata lahu la dina la Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai yake cewa wai laysa minna man lam yaj'alha shi'arahu wa ditarahu ma aman ya amanuhu bai tare da mu wai inji Ja'faru Sadiq mun gano wannan da kyau ko yanda tusi ya ce daga sadiq bai tare da mu duk wanda bai mai da taƙiya ta zama ita ce shi'ar ɗin shi ba kuma ta zama ita ce dithar ɗin shi ba ma'ana rigan da ke ciki kamar singiletinka da kuma wanda kake rafawa ma'ana ciki da waje ɗinka mun fahimci wannan da kyau ku kamar yadda ka ɗauki matsayin la ilaha illallahu muhammadun rasulullah duk wanda bai mai da taƙiya haka ba to bai tare da mu don ku fahimci haka kuma taƙiyya in ka tashi za ka yi ka yi da wanda ka amince ma kamar yadda na amince malamin nan da malamin nan to fa in ni ina son in zama ta da imma na ahlul bait to lalle ya rika muku taƙiyya fa shine ya rika ba ku hannu in za a sha da bayan hannu mana a rika muku dungu wannan shine ka cika cikakke na hannun dama kun gano wannan da kyau ku kenan da haka je gidan mai gida gaba daya to shi ma kai mai taƙiya shi ma yi haɗu da kai shi ma yi maka taƙiya shi sa harkan gaba ɗaya ta nufaƙa ce kuna fahimtar wannan da kyau ko gaba ɗayan ta nufaƙa ce sannan sai ce li yakuna sajiyatahu ma'a man yahzaruhu ma'a man yahzuruhu yace sannan kuma taƙiya ta zama ɗabi'a gare ka mun gano wannan da kyau ko tare da wanda kake tsoro zai iya cutar da kai ko kuma kake ɗar-ɗar da ɗar dangane da shi wannan ta zama ɗabi'a gare ka kamar yadda ɗabi'a ne na mutum ka daga ce ina kwana ko ina yini ko kwan lafiya ko assalamu alaikum addini ɗabi'a kun gano wannan da ke ku to dole ne in kana son ka zama tare da ka zama ɗan shi'a na gaske to sai ta kiya ta zama haka shi yasa imam malik ya ce kakkai magana da yan shi'a fa innahum yakdhibuna saboda su makaryata ne duk abin da za su faɗi makaryata ne ibn taymiya a cikin minhaj cewa shi'a sun fi kowa ƙarya wajen a ba da labarin wane ya ce ma'ana in za su yi naƙali cewa wane su danganta magana zuwa gare shi to sun fi kowa ƙarya shi sa ɗan shi ya ce maka akwai a cikin bukhari ka ce kawo bukharin ko ka ɗauko na ka ce nuna maka domin zuzurutun makaryata ne da sun ma Allah ma wa za su bari jama'a mun fahimci wannan da kyau ku su da kansu za ka zo ka ji ai mun karanta da ku cikin as'ila cewa suna haɗuwa da mahadil muntazar alhujja mun gano wannan da kyau ku akwai limamansu guda talatin da suke zuwa su gana da shi ya ansa wasu tambayoyi da wasu bayanai a zo da su sai kuma ga wani imam daga cin a imma ɗinsu yana cewa duk wanda ya ce ya taɓa ganin hujja bayan ɓuye wanda ya yi a sirdab to cikakken makareci ne to ne za mu ɗauka jawa mun gano wannan da kyau ko wanne za mu ɗauka kuma an ce in ya fito zai yaƙi azzalamai kun gano wannan to kuma kuma san da ya gudu ya gudun mu azzalamai ne to kuma kaga wannan wani irin magana ne wanda yake gudun azzalamai kuma zai yaƙi azzalamai sannan suka ce in ya dawo to zai bi duk wani dangin annabi domin sun ce zai kashe duk wani balarabe duk wani bakurai shi na raye sannan kuma zai yi sulhu da yahudawa da kiristoci kaga sanin asali ya sa kare cin alli dama asalin shi'a abdullahi dan saba al-yahudi kamar yadda makaranta shi assasa ta in ya dawo zai yi wai zai sulhu da yahudawa sannan kuma zai bi zai kashe larabawa da ƙurashawa gaba ɗaya sannan waɗanda ma suka mutu da irin sa Abubakar da Umar to sai an masa tasau to duk za a taro su a kabarinsu sannan a masa azabotan shi da abubuwan da ya duka sai fir'auna ya zama ya yi firi su ƙaru na sun lamaru da duk wani takadari da ya taɓa saɓan Allah sai a kwaso azaban su cancan sai a ɗanɗana ma abubakar da umar kaji ƙur'ani yana ce maka wala ta ziru wa ziratun wizra ukhra kun gano wannan da ke amma ba abin da ya dame su da wannan in ka faɗa sai ce kai ne kake wannan tunanin ai Allah ya fasa sai a ce maka ka manta da bada'u ne mun gano wannan da kyau da ne Allah ya faɗi wannan amma yanzu ya fasa da bai gano ba sai yanzu ne ya gano sanda ake danganta wannan jahilcin ga Allah a lokaci ɗaya kuma suna cewa in ma ɗin sun san gaibi kuna fahimtar wannan da kyau jama'a shi sa ku tsaya ku fahimci wannan al'amari na shi a gaba ɗaya ba addini wani maka da wani ɗan shi ya rika maka wata barazanan komi shi da yake zunzurutun kafiri irin fir'auna kana musulmi masa ko ya ce zai maka wani barazana me zai gaya maka Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Wannan bayani ma ya ce sun yi ne a cikin littafin Amali na Tusi shafi na 229. Mala ya ce wa ma dallat alaihi al'aya min jawazi katmi shay'in min ad-din inda al-ikrah. Mala ya ce dangane da abin da wancan aya da muke dabdala kan da suke kaba hujja wai ita ce dalilin su na taqiyya tare da cewa mala ya gabatar mana da bayanan cewa ba su da wani hujja ƙarere suke mutane. ayan tana magana ne akan a lokacin da aka tirsasa ka za ka iya furta wani abin da ba shi ne a ranka ba irin abin da ya faru da ammar bin yasir a lokacin da kafirai suka tirsasa shi ya faɗo su maganganu marasa daɗi yana isa madina wajen annabi sai tara aya ta ishe ta riga shi man kafara billahi min da imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman irin wannan ne kaɗai fa irin abin da ya faru da mu'minu ali fir'aun yaktumu iman irin abin da ya faru da asiya matan fir'aun kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma gaba ɗaya ayoyin da suke magana a kai ba ayoyi ne da yan madina ba akwai wani mumini a madina wanda yake ɓoye imanin shi ne zaman maka ne akwai wani mumini da ke tsoron wani arne a madina ne jawa kuna gano wannan da kyau ku kuma jiyan da ayoyin suna magana akan in mutum ya samu kanshi a irin wannan yanayin tare da kafirai su kuma gashi a cikin addinin suna cewa har da wanda ka amince ma dole sai ka rika mai taqiya kai baka fahimci fa wannan al'amarin ba mata ma ta rika wa mijinta taqiya miji ma ya rika wa matan shi taqiya ƴaƴa su rika yi ma iyayen su taqiya iyaye na ma ƴaƴa taqiya shi yasa suka halartar da isti'aratul furuj ka fahimci wannan aran farji eh mana mace kana da matan aurenka da abokinka sai ka ce to ayi aure yau ina fata Allah wallahi sai ka bashi aure ya baka aro na yan kwanaki za a zo a karanta shi a ba ƙananan yan iska bane shi sa duk wata yarinya da duk wata matan aure daga suna shi ko akwai abin da suke yi ne ta faɗi gaskiya tsakaninta da Allah ko ta ce ƙarya ne shegiya shi taqiya take ƙarya take yi da kowa za ka yi za mu zo magana kan mutu'a za ka ji da kowa ana mutu'a yasa ko uwarka ke shi'a akwai yiwuwan wani ya taɓa ɗana ta maganan gaskiya ne duk wannan hayane da suke zuwa kun zauka wai suna zuwa wannan taron addini ne zuwa mun ga addini suke zuwa in an tashi taron da wuri da asassu ba ku je filin taron ku ga abin da idan ku zai gani ku ji abin da hancin ku zai sansano jama'ar annabi muna gano wannan da kyau ko harka ce tafi tsara kai baka sani ba kana nan kana ta katun qur'ani a masallaci su ka dauka sun dauka addini ne an halattar masu da yin komi zaka dan shi'a baya sallah baya jin kunyan cin mutuncin mutane baya jin mutun bai jin kunyan komi saboda an ce kaunan ali in kana kaunan shi a rai to wannan ba abin da zai cutar da kai kamar yadda sufaye suke cewa in kai fana'i fillahi kun kaifa mata sha fa ilmuka la jihadu wa fi'iluka la wizru shikenan jama'ar nan muna fahimta suna da alaka na zumunci tsakanin sufaye da rafira suna da wannan ɗari bisa ɗari tsakanin su da mu'tazila in kun ɗauko aqidan nan nasu na badawu ko ka ɗauko aqidan su na unuf za ga al'amarin da iri ɗaya ne dole a bayyana mutane a ka'id na waɗannan batattun Allah madaukin sarki ya sa mu dace kuma ba fa abin da zai faru ina fatan mun ga abin da zai farin ya faru sai a farar da wani shi ma ai ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani abu in takunu ta'lamuna ne kawai fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace mu dace ba wani wanda zai maka wani abu ana ya kawa barke datsi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace mala yace la ya'du an yakuna rukhsa wa tarku rukhsa wal akhdh bil azima jaizun wannan al'amarin cewa wai ka iya boye wani abu sanda kafirai suka ritsa ka a wani kwana kun gano wannan da kyau ko bai wuce wannan a ce rangwame ne kawai aka yi maka domin ka ɗan silali kun gano wannan da kyau ku amma ka tsaya kan aƙidanka kan imaninka ko tawara ko tawaraye ba wani abu ka tsaya akan nan wannan shi yafi domin riko da abin da yafi shi yafi dacewa a shari'a ɗaukar ruhusa wannan ja'izi ne kawai ina fatan mun gano wannan da kyau malam ce bal innahu min a'zamil jihad fi sabilillah annabi ya ce kai ka bada ma kalma ta kware kalma ta gaskiya a gaban ja'iri azzalimin shugaba wannan shi ya fi jihadi ne mafi ƙolu-ƙolu a wajen Allah ba wani maganin ɓoye gaskiya ba wani maganin ɓoye imani ba wani maganin ka ɓoye abin da ka yi da shi ka amince da shi ba wannan ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ku mata ku san wani al'amari guda ɗaya kada mutum ya zo ya ɗan uwanku ne danginku ne daga ƙauye ne ya zo wallahi tallahi ya da ya taɓa shi'a ya ci ya tuba yanzu ma yana sallah a masallacin ahlus sunna ƙarya yake zindiki ne ba sa tuba kun gano wannan da kyau ko ƙarya ne ko riɓewa za ki ki zauna ki riɓe ki kwantai in akwai abin da ya girma kwantai ki zauna da ki deje ki zauna da ɗan shi'a gara ki zauna ki kwantan kin taɓa ganin wanda ta kwantai a duniya ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko za ku zo za mu ji za mu karanta da ku a cikin littattafansu za a zo da tahrirul wasila na Khomeini a nan ku ji abin da suke faɗi dangane da ka iya luwaɗi da matanka ka iya kaza za ka iya kaza duk za mu zo da su littafan kaji suna su da kan suke faɗin waɗannan abubuwa na shigantaka zina luwaɗi maɗugo duk wani abu na asha kawai sun halattar mutanen su su shi yasa in mutum ya shiga kawai sai ya natsu ya tatsiya kai ta mai wa'azi ya san ƙarya ne abin da yake a kai abin da yake faɗi shine gaskiya to amma ba zai iya bari ba saboda akwai wani garaɓasa a gefe a gefe guda akwai wani garaɓasa da yake dumurmusa ɗan shi'a fa zai iya zuwa ya zauna a coci yana sa cross yana kiɗa yana cewa isa ɗan Allah ne yana komi har ya mutu a haka kuma mutane suna ganin ya kyauta wai ta ƙiya yake yi domin sun ce babu ibadan da ta kai ta ƙiya ina fatan mun gano wannan da kyau ba mu karanta jiya nan nan ba malai ce wa amman rafida amma su 'yan shi'a fal'akhadu bi taqiyya indahum wajibun a ɗauki taqiyya wannan wajibi bal innahu la dina liman la taqiyyata lahu kai duk ma wanda bai da taqiyya ma bai da addini wat taqiyyatu hiya tis'atu a ashari dini indahum kun ji ko majoratin abin da ya shafi addinin su gaba da taqiyya ne kama taqaddama fi riwayatihim mun gabatar da wannan cikin ruwayoyinsa a baya malai ce wa qad wa qad rawaw an ali بن محمد من وسائل داود السرمي عنه أنه قال له يا داود لو قلت لك إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا كنجي وعلي دم محمد yake cewa min masail Dawud as-Surmi za mu zo mu karanta wannan yake cewa da zan ce wanda ya bar taƙiya ɗaya ne da tarikus sala ya ce da na zama mai gaskiya yasa ɗan shiya sai zo ya gaya maka magana sai ka ce wai ka yadda ɗan shiya ɗan shi'a ya gaya maka magana ka ce kai in akwai ƙur'ani izifi saba'in in ɗan shi'a ya rantsi da shi ƙarya yake yi so shi kan shi rantso ma taƙiya ce ina fatan mun gano wannan da kyau ƙarya yake yi kar wanda ya ƙara amincewa da mutanen ba su da gaskiya ko miskalar zarratin وعن الباكر أنه قال يا فدونا مغانا أشكي لتافن أصول الأصيلة نا عبد الله دان شبر أشافي نا داري أكو دا إشيرن كما دمون زو موكو تاريهن ودنا معلمي دا سكي ربوش ربوشن نشيئة غبا دايا أشكي رجال نشيئة kamar rijal na yaƙobi da rijal alkashi da sauransu sun tabbatar da cewa waɗannan mutane mutanen kirki ne a wajensu amintattu shi yasa an kaje ka samu wani zai mata takiya ayan waɗannan ba mu yadda da su ka shiga baraka mutane waje ba kauye dan zanga zanga ni ne za ga mu wannan da kai da su wani da suka faɗi taskiya a kansu wanne ya fi wani kai karatu kake kai ba ɗan iska ba ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ku kar wani yanzu yana maka ƙarya wa mu me da waɗannan ba ai gullati ne ba wani gullata anan shine dai gullatin amma duk waɗannan ruwayoyin da ake kawo na imamai ne na shi'a al-ithna ashariya al-ja'fariyya waɗannan da ake magana a kansu ba san komi akan haka ba ko wani yaro da yake ta wannan abubuwan wasu an zo ana ta suka aqidan su menene menene menene su fa shi annan a karance zai karance ne ce bayan rasuwan sayyidina ali magoya bayan shi ne suka kasu wai bai san wannan bane ce ka ce a karatu kai kai abu ina fatan mun gane wannan da kyau ka ce a karatu kai karatun abcd a cikin shi bai sani ba ina fatan mun gane wannan da kyau har babban ma billahi allazi bai sani ba ba don komai ba sai dan inda aka rubuta wannan littafin ba wasali to kawo kuma ba zai karantu ba Allah madauki sarki ya sa mu dace wa anil bakir daga al-imam bakir annahu qala wai yace ashrafu akhlaqil a'imma mafi daukakan dabi'an imamai in ka ji a imma ba ka dauka limamin masallacin khamsu salawat da zai ce Allahu akbar kamar ba wannan ba imamai waɗannan guda sha biyu shi'atina wal fadilina min shi'atina da kuma masu daraja da mutunci da ɗaukaka daga cikin shi'armu isti'malut taqiyya shine ake da taqiyya yafi kalman shahada yafi azumi yafi zakka yafi hajji yafi komi har imamancin ma yafi shi dan dama rukunan addinin shi'a guda biyar ne babu kalman shahada a ciki madadinta menene a mun karanta ne imani da ne eh a a a imma ai muna magana akan rukunan musuluncin su ne na farko ka imani da samuwan imamai sannan sai sallah sai azumi sai zakka sai hajji waɗannan ai wasu abubuwa ne waɗanda za su biyo bayan abin da ya shafi imani rukunan musulunci muka ce nasu babu kalmar shahada a ciki saboda in ka ce la ilaha illallah to ka kora duk wani abin da suke akan shi kai masu ta'adi warawa sudduq an abi abdullahi annahu qala ma minkum ahadun yusalli salatan farida fi waqtiha yake cewa babu wani ɗaya daga cikin ku wanda zai zo ya sallan faralla akan lokacin ta yanzu ba mun sallar isha'i ba thumma eh Mahala ya ce wa rafida yu jizu na taƙiyya fi kulli shayin hatta fil ibadat. Mahala yake ce kaga ‘yan shi'a suna halattar da yin taƙiyya a kan komi har ibada. To neman aure ne ba zai taƙiyya ba, siyasa ne ba zai taƙiyya ba, kasuwanci ne ba zai taƙiyya ba, mene ne ba zai taƙiyya ba ciki. Ibada ma yi mata taƙiyya barka ji. Siddiq yake cewa daga Abi Abdullah annahu qala ma minkum ahadun yusalli salatan babu ɗaya daga cikin ku wanda kaddar ya zo ya sallan farilla fi waqti ha a lokacinta sun mai salli ma'ahum salatan taqiyya sannan sai ga mutane kuma suna sallah dan kar'aci kun ga wannan da kyau ko su yan kar'ace ne to kawai sai bi gayya kawai sai sallan da su ina fatan mun ga wannan da kyau zai sallan lafiyayya cikin komi yanda suke yi kuma yanzu zai alula ya alula ya wanke kafa lafiya lau ba shafan zai yi ba ina fatan mun ga wannan da kyau in yaka illa kataballahu lahu biha khamsan wa ishirina darajatan za kuma rubuta maka daraja ishirin da biyar fargabu fi zalika ku ta kwaɗayin wannan ina fatan mun gano wannan da kyau don gaga ɗan shiya zo masallacin ku yana sallah ka ɗauka addini ya zo yi ɗan shiya ba mun karanta suna rera waƙoƙi na zagin shi'a da yaban sahabban annabi ba yaban abubakar da umar duk waɗannan abubuwan don me don su farauce ka don su yaudare ka sai zai nuna maka ai wallahi mu ba ma tare da suwani mu wallahi da ku muke tare ai mun gane ba su kyauta mu mun gane ba su da ilimi ba su da karatu mu mun gane duk ƙarya suke ta ƙiya ce sai kayi sassauci ka yadda da shi in yaga kai ba za ka samu ba sai koma ya dafe yan bayanka ina fatan mun gane wannan da kyau sai maka illan da kafin ka farga an riga an haɗiye ka wancan bayani na bakir mali ce ka duba wancan littafin al'usul na a shafi na 323 wannan kuma mallaya hudurhul fakai a jiz'in farko shafi na 266 wa yaqulu sudduk har ila yau da yace qala li abi fi risalatihi ilayya yace babana ya gaya mu a cikin sakon da ya aiko man cewa la tusalli khalfa ahadin illa khalfa rajulaini kar ka sake kai sallah bayan kowa sai bayan ɗayan mutum biyu ahaduhuma man tathiqu bi dinihi wa wara'ihi ɗaya daga cikin wanda ka amince mutumin kirki ne sannan mai addini ne wal akharu ɗayan kuwa ka yi shi na kan kana taqiyya sayfahu wa satwatahu kana tsoron takobin shi da kuma kama karya wa shana'atuhu da kuma mugun aikin shi aladdin mutumin da ya zama ɗan kama karya azzalimi mugu to yace zaka yi kai sallah a bayan shi kuma ka yarda da shi ka amince da shi ɗari bisa ɗari amma kuma sallan ka yi ta ta mecece ta taƙiyya ce wa salli khalfahu ala sabilit taqiyya wal mudarati shikenan ka san mutum batacce ne irin wannan abin suka zo mu rika yi ko mu rika zuwa masallatan yan bid'a muna sallah wajen yan bid'a su yadda da mu in mun zo mun yi wa'azi su yadda da wa'azin kar su yadda kun gano wannan da kyau ku kar Allah ya sa su yadda za a gaya masa gaskiya ba za a bi su sallah bar saboda su kansu ma sallan da suke bata yi ba kaji na farko ku na biyu kuma dole su karɓi gaskiya na uku in ba su karɓa ba kuma dole su bari a faɗi gaskiya na hudu in ba su bari an karɓi gaskiya ba za a faɗa kuma za a aiki da gaskiyar wannan ba fa canji haka kawai za a yi jama'a mun gano wannan da kyau ku wai ya za a yi shege ya fito ya rawa a fage mai uwa da uba ya kasa yi wanda bai da gaskiyar sai ake faɗin gaskiya mutum yana zuwa yana cewa barhama shi ya kwaɓa shi barhama shi ya hura mai rai barhama shi ya aiko annabawa da manzanni gaba ɗaya shi ya iya faɗi sai kai ne wai kakka faɗa ka ɓoye wai don wannan ya yarda da kai mutumin da ya kai irin wannan ƙololuwan ƙurewa na shirka kana tsammanin zai dawo bika ne kawai abin da za ka yi hukunci kawai za ka saki a kan shi kawai nurul albabi za ka ɗauko na ɗan fodiyo kawai kar ka ɗauko wani kitabun tauhid wannan tana ragawa nurar albab za ka ɗauko ka buɗe tsakiya ina fatan mun gano wannan da kyau ka ji ɗan fodiyo ce irin wannan baƙin ba magujan la tajri alaihi ahkamul islam hukunce hukuncen musulunci sun daɗe ma da sauka a kan shi kawai hukuncin shi kawai nemo hauni ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani mala ya ce sun faɗe shi a cikin mallaya hudurhul faƙai jiz'in farko shafi na 265 jama'ar annabi waɗannan fadin littafin 'yan shi'a ne waɗanda suka yarda da su in sun raina ƙoranka sun raina wayanka duk wani abin da ka sani za su faɗa maka wannan kuma waɗannan bayanan ku je ku kai su karkarunku ku je ku kai domin yin sun rabu da birane kun gano wannan da kyau ko saboda sun san ɗan birni ba kasafai yake ɗaukan abun ba in kaga dan birni ya kama shi a to yana da abin da yake son ya cimma ne musamman samarin da suke a nan birni suka kama shi a kila ba maki ya hango wata yarinya ne a cikin su ina fata domin dan iska ne shi kuma ya hada da yan iska shine duk harkan da ya taki yake ma juna sai ce ya shiga amma da sharɗin ga abin da yake so ya ce in dai wannan ne ba matsala ko ma baka zo ba dai za ta bi wani jama'a mun gano wannan da kyau ko ina ga mu gaskiya domin ana sa ran in aka yi mai wannan mai yiwa ya zauna ya ci gaba. Mala ya ce wa rawau an sadiq wai sun ruwaito daga sadiq annahu da khala ala abil abbas fi yawmi shakkin wa huwa yatagadda ya shiga wajen abul qasim abul abbas a ranar da ake shakkan an ga watan ramadana ko ba a gani ba kaga in dai ana shakka irin wannan ba dama aji azumi sai an sami yaqini fa qala yace laysa hadha min ayyamika fa qala sadiq sai sadiq yace ma saumi illa wala fitri illa fitruka yace ai mu ba mu azumi sai da azumin ku ba mu ajiya sai da ajiwan ku fa qala yace udunu yawwa alga talan to matso fada nautu yace sai ya matsa kasan kwadayi fa wa akalti ya zauna ya dibi girki yace wa ana wallahi a'lamu annahu min ramadana kuma na san yinin fanyar ramadan me yasa ya haka kai taqiya mutumin da yake ragarraga da rukunan musulunci sai kai ne ba zai raga-raga da kai ba jama'a mun gano wannan da kyau wannan bayani ma da yace karanta littafin asrat al-mustaqim ila mustahaq at-taqdim lil lil lambati ko juz'i na uku shafi na 73 kallo wannan maganar ya karya azumi ta kade kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya zo irin wannan aikin wai an jima ya zai gaya maka magana don ya kira ka wani abu sun shi usbu'ul wa'ada ai mala ya gaya muku a farkon mukaddima wani salo ne suka ɗauko na farautan wawayen ahalus sunna makon haɗin kai sai a je a samu dolo daga cikin malaman ku a ce an gayyato shi dan me ba su gayyato wayayin malamai na garin nan ina fatan mun gano wannan da kyau a je a haɗa kan gaba ɗaya a fara haɗa daga gida mana ko kun gano wannan da kyau ku eh su gayyaci mai gida mana ko kun gano wannan da kyau ku a je a faɗa me raba kan Allah madaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara anan fa subhanaka allahumma biyamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum